tsayuwar bawa har ya tsaya tana rudarsa ya bar abin da yake wanda yake mai nauyi a bayan bayansa wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ce inna haula'i yuhibbuna al'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman saqila yace kaga mutanen nan Muhammadu kagan su nan bayin nan nawa suna son duniya suna son duniya da Allah ba haka muke ba kowannen mu nan gi yake yanzu a ce mai yana da abun hawa da yake dole in ya wuce sai an gan shi ya ji yana da sutura ya ji yana da abinci ga mata ga sauran iyalai ya ji duk inda ya juya shi wane ne majoratin al'umma za ka samu haka muke saboda haka shi yasa ya ce inna ha'ula'i hibbun al'ajilata wa ya zaro na wara a homyoman sakila wayannan mutane ya muhammadu da kake kallonsu wannan bayi nawa suna son duniya sun manta da wani nauyi da zai biyo a baya bayan sun kare rayuwarsu ta nan duniya wacce take sharholiya ce kawai mutukar mutum bai bi Allah ba to za su zo su samu nauyin da ba maka wahe sun ɗauke shi shi ne Allah ya ce don sun riƙe ayoyin Allah mahabu'an wa garratkumul hayatun duniya rayuwar duniya ta ruɗe su hatta ƙultum har kuka ce la ba asa wala hisaba ai ba ma zancen tashin alƙiyama balle a hisabi sannan wasu halalakun tarku shari'atun lahi wannan ɗabi'ar da suka faɗa sai ta sauƙaƙa musu ma barin shari'ar Allah domin duk wanda ya ce babu ainihin tashin alkiyama ya ce babu hisabi wannan yana nuna kowace irin ɓarna zai iya yi wannan shine yanzu a aiwace abin da bayin Allah suke aiwatarwa a duniya ba zancen ƙasarku ba zancen musulmi ba zancen kafiri sai waɗanda Allah ya tsarkake kusan yanzu majoritin shugabanni in ka samu da waɗanda suke umarta su ce a yi kaza duka layi ɗaya suke bi ‘yan kaɗan ne waɗanda Allah zai tsarkake ko ya tsarkake zuciyarsu suke yin abin da ya kamata saboda suna tunanin wara'ahum yawman saƙila to saboda haka Allah tabaraka wata'ala sai yake gaya mana wannan guri suna cewa babu ba tashi balle ma a zancen ai hisabi irin wannan tunani sai ya sauƙaƙa musu masu kabar shari'a cikin sauƙi ba wani kace na ce wata ba'i a hawa aku kuka bi san ranku shine Allah madaukaki yake cewa fal yauma to a yau la yukrajuna ko la yakrujuna zai zama mabani lil fa'ili kenan ko in an ce la abin nan yukrajuna mabani lil maf'uli ne amma an ce la yakru yazo ra'un din tazo da zumma zai zama ainihin lilfa'ili kenan Allah madaukaki yake gaya mana wala hum yasta'tabuna bayan sun shiga wuta Allah yace ba za su fita ba sannan a cikin wutar kuma ai suna neman taimako ko tallafi a sauƙaƙa musu ko kamar yadda muka karanta can baya suka ce ya malik ka roƙi Allah ya hukunta mana mutuwa linastariha idan mu ɗan huta to walahum yusta'atabuna wallahi ba za a ba su ma damar yadda su nemi yaddar ubangiji ba bit taubatin da tuba wa da'atin da yin biyayya li'annaha la tanfa'u yawma idhin wannan abun baya amfani a lokacin wannan nadamar da za su yi da kaskantar da kan da suke yi wallahi duka ba zai amfani ba shine Allah madaukaki ya cika wannan sura yace falillahi alhamdu lillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin Allahu akbar wa lahu kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim Allah mai girma da daukaka yace falillahi alhamdu ai ma'ana alwasafu bil jamil ala infazi wa'idihi fil mukazzibina godiya ta tabbata ga Allah bisa abin da aka siffanta Allah da shi na kyan cika ko na cika abinan na ci abinan na kyau wacce take ko kuma kyau din wanda yake cikakke da iko zartacce to godiya ta tabbata gare shi yadda yake da iko zartar da abin da yi wa'adi da shi akan masu ƙarya to godiya ta tabbata ga irin wannan Allah ai ala shari'atihi bisa shari'arsa allati kullifa biha ibadahu wacce ya dora wa bayan sa yace ga yadda nake so ku yi Allah maɗaukaki ya ce rabbu samawati wa rabbul ardi sai ce rabbil alamina shine ubangijin sammai shine ubangijin kasai kuma shine mahalicin talikai ga baki daya ai khaliqu ma zukira wal alam in an ce alam shine dukkan abin da ba Allah ba ana ce masa alam wato ma'ana bawa ne shi a gun Allah saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala daman ya faɗa mana cikin suratul maryam ko yace ba abin da zai zo mana ranar alkiyama face ya zo mana yana matsayin bawa ne Allah shi kadai shike da cikakken ikonsa sai Allah yace walakul kibriya'u ai al'azumatu Allah shi ke da girmansa don ya tabbatar ya ƙulillahu ta'ala cikin hadisi na ƙudisi yake cewa alkibar ya ƙurida'i ya ce shi girman kai ice mayafina ne wal'azumatu ko wal'azumatu izari shi kuma girma ainihin mai gyautona ne faman na za'ani wahidan min huma wadda ya cire min ɗaya daga cikinsu wanda ya cire min ɗaya daga cikinsu in ji Allah ta baraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya cire masa ɗaya daga cikinsu ya ce alƙaitu hofin nari ya ce wallahi zan jefa shi wuta ah ka taɓa suturar Allah ya ce wannan gyautansa ne wannan rida'insa ne ka ji kaiwai kaiwa ne ko ka ji kai kafi ƙarfin a faɗa maka gaskiya to shi kenan ka cire wa Allah magyauto ka cire wa Allah mayafi to shi kuma yace duk wanda ya cire masa yace wallahi sai na jefa shi wuta manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cikin hadisi na muslim yake cewa jannatani min fiddatin akwai aljannatayya guda biyu na azurfa aniyatuhuma wama fihima da koransu da abin da yake cikin su wajannatani min zahabin aniyatuhuma wama fihima akwai wasu aljanna guda biyu su kuma ga baki ɗayansu zinari ne tsagwaro abinda yake cikinsu ƙoransu komai nasu zinari ne wa ma bainal qaumi wa baina an abin nan an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya wa ala wajhi fi jannatin adn yace ba abin da ya hana bawa na ko bayi na su ganni waɗanda suka shiga aljanna face wannan jauto din nawa ko ma yafi na lulluba din wanda na sa shi fiska ta cikin aljannar tattali saboda haka wanda yake son ya ga Allah sai ya barwa Allah gyautansa in kuma ka yadda ka cira wallahi ka tafi wuta so haƙƙi ne akan kowanne bawa ya tsaya ya saurari zancen Allah ya ji me aka hana shi ya hannu me aka umarce shi ya zo da abin da aka umarce shi gwargwadon iko Allah ka ba mu albarkar wannan sura Allah madaukaki yace wa huwal azizul hakim shi Allah shine wanda walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizu hakim abin al hakim shi Allah gwani ne kuma mabuwayi ne Allah cikin dukkan halin ayyukansa Allah gwani ne kuma mabuwayi ne ya gagaru komai zamu shiga cikin suratul ahqab ita wannan sura wadda aka ambace ta da suratul ahqaf saboda Allah madaukaki shi da kansa ya ambace ta ɗin a haƙafi ɗin kamar can yadda ya ce wa zakur a ka'adin iza an zara ƙaunahu bil a haƙafi ko? to Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci sunan surar da kansa shi ne a nan malam ya gaya mana ya ce tana da ayoyi talatin da biyar kuma babban abin da take karantarwa shi ne bayanin cewa lallai fa masu gargaɗi sun kasance daga mutane da kuma aljanu kuma ɗabi'arsu annahum la yakhtalifuna fi usulubi da'awahum wallahi kiransu bai saba ba da cikin jama'ar aljanu wanda suke da'awa ta sunna da cikin mutane wanda suke da'awa ta sunna duka kiran iri ɗaya ne wannan sura za ta tabbatar mana malam yace bada'atis sura bima yushiru ila ijazil qur'ani li istidlali ala annahu munazzilun min indillahi wannan sura za ta fara da gagara ba dau gagara gasa na alkur'ani yadda ya gagaru kowa da komai me yasa lil istidlali ala annahu munazzilun min indillahi dan zai nuni ne bisa cewa fa shi saukake ne daga Allah summa aqamatul adilla sannan dalilai za su tsayu ala wujudil ilahi bisa nuna samuwar Allah wa tauhidi da kadaitarsa wal hashari da tayar da bayi summa zikirat halu fariqaini sannan kuma za ta ambaci halin ɓangarori guda biyu fariƙo abinan ahalul istiƙama Allah ka sanya mu cikinsu allazina wa ƙirro bi tauhidillahi wadda suka tabbatar da kaɗaitar Allah wasu taƙamu ala millatihi suka tsayu akan addinin Allah wa aɗa'u walidaihim suka bi iyayensu wa ahsinu ilaihim suka kyautata musu wa kanu ashabul jannati to wayannan sune yan aljanna saboda haka wallahi in siffar ka bata cikin wayannan to ka je ka gyara aiki in siffa ta bata cikin wayannan wallahi in tafi in je in gyara aiki ya zan baka kadaita Allah baka kan addinin Allah sannan bangaren iyaye duka watsar da su suna raye baka kula su sun mutu baka bin su da addu'a wala haula wala quwwata illa billah to me kake nema na alkhairi a duniya ba ku ji cikin hadisi ingantacce ba manzon rahama ya ambaci marowaci daga cikin wanda zai addu'a bai ce Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimati ba musulmai ƴan uwanka fa ba kai haka ba to kai kana cikin marowata kuma mun san illar marowaci ko mun san irin azaba ko kuma wahala da asarar da zai fuskanta ranar alkiyama wa fariqul kafirina akwai bangaren kafirai alkharijina an me an hudal fidrati wanda suka fita daga ainihin me daga shiriya ta halitta almunkirin alba'as wal hisab wanda suka musanta tashin alkiyama da hisabi alaqina masu saba wa iyaye bitankiri lil imani yadda suka yi musu akan imani da kadaita Allah din wa kanu ashabun nari suka zama su ne ɗan wuta Allah ka tsare mu sun mata haddasati sura mala yace sannan sura za ta yi magana an qissati hudin da kissar annabi hudu ma a qaumihi tare da mutanansa at-taghina wa'anda suka ketare haddi allazina dagaw fil biladi wanda suka ketare haddi cikin garuruwa wa ahalakahumullahu birrihi alaqim Allah ya halakar da su da wata iska wacce take tabbatacciya tsayayya ai tahziran lil kufari quraishi wannan fa gargadi ne ga kafiran quraishawa a wancan lokaci da annabi yake musu gargadi saboda gunsu ya fara yanzu kuma sai mu ce gargadi ne ga dukkan mai hankali wa zikran mu'jizatul wa imanul jinni bil qur'ani sannan za ta ambaci wasu mu'ujizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yadda ko abin da ifaru tsakaninsa da jama'ar aljanu da suka same shi yana karanta alkur'ani an ce Allah ne ya masa umarni ya tafi gu kaza ya karantar da jama'ar aljanu wasu ka ce a'a yana karatun ne suka taho ya je ya zauna yana karatu suka taho suna zuwa sai suka ji ana karatu kuma suka ji tsarin zancen ba irin nasu ba ba irin namu na bani adam ba gaba ɗayansu ƙaluhe suka ce an situ kai ku saurara ku saurara da suna tafiya irin tamu hargowa wancan ya faɗi nasa wancan ya faɗi nasa amma suna zuwa suka ji zancen alkur'ani sai suka ce kai ku saurara kun ga da suka juya gun mutanensu mai faru suka ce in na sami ina ko har zuwa ƙarshen aya kamar yadda in mun shiga mun ɗan yi zurfi kaɗan za mu ji Allah kai mana muwafaka sai Allah yake cewa me بسم الله الرحمن الرحيم آمين نعم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الله أكبر ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى نعم والذين كفروا عما أنذروا معرضون Allahu akbar Allah mai girma da ɗaukaka bayan ya fara da wayannan harufa na ha'un mimu Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah yace tanzilul kitabi wannan littafi saukakke ne ko an saukar da shi wannan alqur'ani minallahi daga Allah al-azizu wanda yake mabuwayi kuma hakimun fi sun'ihi shi gwani ne cikin ayyukansa Allah yace to ya kai mai hankali ya ku masu hankali yace ma kalaqana samawati wal arda wama bainahuma sai ce illa bil haqqi ba mu halicci sammai da ƙasai ba wallahi face da gaskiya li yadulla ala qudratina wa wahdaniyatina dan su nuni bisa kadai takarmu da ikon mu inji Allah kenan wannan kadai ya ishe ka ya ishe ni in muka tsaya muka duba sammai da ƙasai don Allah mu dauki misali irin wayannan karafa da suke gudana akan hanya da kayan nauyi da Allah su kadai ba su san mai hankali ya gane Allah shi kadai shine Allah ba yanzu wannan wadda yake misali tuka mota da ta huce yanzu yanzu ya shiga dan wani guri Allah ya hore masa ya taba yake juya ta yadda yake so ko yanzu da za ta bace ta daya ya isa ya tura ta shi kadai Allah ya sauwake kuma yanzu kayan da ta dauko yanzu a ce ya dauke ya mayar da shi yadda ta je ta dauko sai ya shekara yana diba bai ɗebe ba ita kuma gashi lokaci guda kuma ta zo ta murza ta wuce don Allah wannan ba horewa ce ta Allah ba ba nuni take yi cewa akwai wanda ya halice ta ba to Allah ya ce wannan sama da ƙasai mun halice su Allah ya ce liyastadulla ala qudratina wa wahdaniyatina wa ajalin musamman kuma da wani lokaci na musamman ila fina'ihima yawmal qiyamati ranar da za su kare yawma takunu sama'u kalmuhli ko wa takunu aljibalu kal'ihni ko a wani guri Allah ya ce wa taral jibala zaka ga duwatsu ta hasabu hajamidatun wallahi zaka yi zaton sandararru ne wahiya tamurru marar sahab sai ga ta a sama tana tafiya yadda abin nan gajimare yake tafiya amma abin mamaki kana tsammanin in ka taba ta zaka ji taurin dutsen amma gashi iska ta daga ta tana tafiya da ita tamurru marar sahabi kun ga sai Allah ya ce sun Allahi sun Allahi allazi ataqana kullu shay'in kenan Allah kai mana muwafaka Allah maɗaukaki ya ce zuwa lokacin ƙarewar sammai da ƙasa ɗin ya ce wallazi na kafaru ya ce amma wa'yannan da suka kafirta wallazi na kafaru amma unziru wannan da suka kafirta ga abin da muka ba tsoratar da su da shi na alƙur'ani ko kuma muka tsoratar da su na azabar lahira in sun ƙi aiki da alƙur'ani sai ga shi mu'uriduna suna kawar da kai ai ma'ana mu walluna li ahwani la yu'minuna bihi da kaskantarwa da wulakantarwa suka juya baya suka ki imani da shi sai Allah ya ce kul ara'aytum
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات na'am ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين Allahu akbar Allah yake gaya mana yace ka gaya musu ku bani labari kul ara'aytum ku bani labari mana ma'ana akbiruni ma tad'una ay ta'buduna min dunillahi wannan abin da kuke wa bauta koma bayan Allah to ku bani labari akan sa ma'ana min al-asnami wa sa'iril ma'budati aruni ku nuna mini ma za ka laƙo mai suka halitta a cikin ƙasa min aminal ardi daga cikin ƙasa mai suka halitta akwai wani abu da suka halitta amlakum shirkum ko suna da tarayya da Allah fi kalkin samawati a cikin halittar sammai ko kuma a cikin halittar ƙasa sun yi tarayya da Allah sun yi wani ɓangare Allah ya yi wani ɓangare Allah ce ka gaya musu ku bani labari kuna da wata tarayya ne to in akwai dalilin yin hakan ai tuni bi kitabin min qablu hadha ku zo min da wani littafi munazzilun wanda yake nuni cewa kun samu ilimin da kuke fadin irin wannan ko kuke irin wannan aikin idan kuma babu littafi aw asaratin ko kuma ku zo min da dan wani alama ko da kuma zane ne a kar wato abinda sukan ce kabdul ardi kenan maluma sun yi maganganu anan masu zurfi wadda har wasu hadisai sun yi magana a kayi majoratin hadisan imamul ƙurɗibi ya ce duka hadisai ne raunana wadda ba su ma da dalili balle masanin ƙasa ko mai buga ƙasa ya ɗauki dalili a kayansu ya ce ba su ma da dalili saboda haka a nan allah tabaraka wata'ala ya ce to ku zo da wani littafi in akwai shi wanda an saukar da shi daga Allah yana nuna cewa wannan abin da kuke wa bauta koma bayan Allah in dai akwai wani abu na ilimi to ku zo da shi ya osaru anil auli abinan au abinan ulayaini bisi hati da awakum da wanda yake nuna ingancin abin da kuke kira fi ibadatul asnam annaha tashfa'u lakum cewa wai za su cece ku wa tuqarribukum ila Allah kuma za su kusantar da ku zuwa ga Allah zulfan kusantarwa irin ta daraja in kuntum sadiki ne in kun kasance masu gaskiya ne to ku zo da littafi in gani Allah ya musu wannan yatsale ce ka gaya musu ku zo da shi ai ba su da shi sun san kuma ƙarya ne amma sun san akwai Allah kuma Allah sun san guda ɗaya ne wannan kuma allolin da suke kira suke bauta musu suke cewa kaza suke cewa kaza wallahi summa tallahi sun tabbatar ƙarya ce kawai su ne kawai gumakan wallahi su ne gumakan saboda me yasa su ne suke amfani sun ajiye bokaye suna magana tsakanin gumakan su ce a kawo kaza a kawo kaza shi bokan su yi masa hidima sannan shi ma ya musu hidima su tara arziki a ce wayancan su kawo Allah kaza yana bukatar kaza Allah kaza yana bukatar kaza a cikin gumaka 360 da suke da shi kaga kenan su ne gumaka gunki in an tattaro ko me aka tattaro aka ajiye zai ci zuma suke shafawa a kayin gumakansu kudaje sai su shiga ta wunduna sai su shiga suna cinye ko suna tsotse wannan zuma din ko wasu kwari idan da gumakan suna da iko ba sai su hana kudan ba shine can cikin suratul hajji ne da Allah yake cewa da ufat dalibu wal madalubu ko Allah yake ba mu labari idan da suna da iko idan da suna da iko to da abin da aka cinye a kansu da ya kamata su hana mai cin to yanzu wanda ba shi da iko nan kuma shine zai tare wani Allah ya sauwake to shine Allah madaukake ya ce wa man adallu ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون
Allahu akbar don Allah mu duba mu gani Ah, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man adallu ai ma'ana la ahadun adallu mimman yad'u min dunillahi wallahi babu mutumin da yake koda ɗaya babu koda mutum ɗaya ne wanda ya fi ɓata kamar mutumin da ike yana bauta wa wani Allah ba Allah ba abin da ike wa bauta ɗin nan la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wanda kuma kiran da zai yi da zai kai ranar alkiyama yana kiran ba zai amsa masa ba wa humul asnamu yanzu ko masu kiran aljanu muqaddara da suke kiran aljanu aidan su ma aljanin shedanu ne ƴan uwansu ko in sun kira su sai su amsa wata rana na faɗa mana wani malami daga cikin irin waɗannan maluma karatun ya ɗan jima watakila dole na san wasu kusumanta amma ni yana kwakwalwata ni na sani daga cikin irin waɗannan shaiɗano ɗin na taɓa jin abin da daɗewa kamar kusan shekara talatin da ɗan wani abu ƙala rawu yana magana akan irin wannan malaman kawai wata rana na dawo a gun wa'azi irin wa'azi na dare da ake zuwa wasu azas local gamma to na dawo da daddare da na zo sai na huce ta kusan wani wani masallaci irin masallaci na kamsu salawati na unguwanni haka tsohon masallaci ne wannan abin da na ƙala rawo yake faɗi tun wancan tsawon shekarun a baya sai na ji gashi wannan mutumin yana yinsa sai na ji yana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim ya harsa ya ilu ya rauka ya ilu ya dandama ya ilu ya dandama ya ilu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun san rauka ya ilin da yake kira aljani ne fa sarkin aljanu ne da rauka ya ilin da dandama ya ilin da waye da waye da yake kira ɗin duka su ne to wancan karatun da nake ji wallahi ina jin wannan abin sai abin ya faɗo mini kaga kenan bautar wani Allah yake maimakon da a lokacin nan sallah ya nafila raka'a biyu a cikin sujjada sai yace ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الأحد الصمد الأحد الصمد itini bi hajati kaza wa kaza wa kaza ya ambaci bukatar ya ga wallahi in Allah bai bashi ba annabin rahama yana wajen masallaci ko kuma yana ciki wani yana masallacin yana addu'a ya daga sautinsa yana sujjada yayin irin wannan addu'a annabin rahama suna tare da wani sahabi yace wannan ya kira Allah da sunayen da suke manya wanda da an kira Allah yake bayarwa to shi kuma yazo ya ce ya rauka ya ilu ya dandama ya ilu ya kaza ya kaza wallahi ina lissafta ya kamo wajen sunayen irin waɗannan shaidanun aljanun ya kamo kusan guda shida zuwa bakwai dinna manta su wallahi da na rike sai na tuno na ce ah in ce Allah ya ji kanka alarawi in ce yau ga abin da ya faɗa gashi na ji da kunne na to kun san a lokacin tun a wancan lokaci abin da kalarawu ya ce ya ce matsiyaci kenan in kana neman matsiyaci ya ce to in ka ji haka ma kisa zai yi ya ce da kaji yana kiran dandama ya ilu ya rauka ya ilu ce to kisa zai yi ya ce sama zai hau da zakara daman ƙa'ida ne wannan in za ka yi wannan addu'ar sai ka hau sama da zakara shekararre da wukarka sai ka tsaya daga saman ka rike kansa shi kenan sai ka yanke kan gangar jikin ta kwado sannan kuma da yake kun san ita ƙarya dole sai gaskiya ta tallafa mata sai ya ce yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mur shikenan in ya kai bakin aya guda uku shikenan sai kuma ya ce ya harsa ya ilu ya maula ya ilu ya rauka ya ilu sannan kuma a ƙarshe sai ya ce ya dandama ya ilu sai ya je howukar ya caka tsininta ya zo ya cako a ƙasi to shi kenan an gama hukunci wadda za a kashe an kashe wadda za a haukata in haukatawa ne an haukata shi to da Allah wane ne ya fi ɓata da mutumin da ice ya hayu ya ƙayyo da kuma wanda mutumin da ice ya rauka ya ilu waye mafi ɓata don Allah kai dai da kanka a cikin a hankalce duk mutumin da ice ya hayyu ya qayyum ku duba a cikin siga na istighfari da yake sun zo barkatai manzon rahama yace duk mutumin da ice astaghfirullah wa atubu ilaihi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadirun Allah zai gafarta masa zanubansa koda daga fagen yaki ana yaki ya gudu don Allah yanzu wannan ka danganta shi da mutanen banza amma wancan shi kuma sai ya kira aljanansa to shine Allah yake gaya mana babu mai asara irin mutumin da zai kira wani Allah ba Allah ba wanda ba zai amsa masa ba to yanzu shi wannan dutse yasa a gaba yake kira gara wancan ai aljani ma ya kira ko tunda ce shedanun abokan juna ne suna taimakon juna wa yasamtu ba'duna ba'dan haka Allah ya gaya mana cikin wata aya sashin mu yaji yadda da sashi da abin nan dadi to sai Allah ya ce kana kiran abin da ba zai amsa maka ya zuwa ranar alkiyama wa kuma an du'a'ihim gafiluna kuma hasali wa'anda kuke kiran ma sun rabka na gabarin kiran fa su ba maji suke ba sannan sai Allah ya ce wa idza hushiran nasu wa idza hushiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin Allahu akbar Allah ya ce wa idza hushiran nasu idan an tayar da mutane ranar alkiyama da su ainihin alma'abuduna kenan min dunin lahi kafatan idan aka tayar da su gaba ɗaya Allah ya ce kanu lahum ai ma'ana li'abidihim ga masu yi masa bautar ɗin masu masu wannan bautar a ada'an za su zama musu abokan gaba wa kanu bi ibadatihim kafirina kuma Allah ya bamu labari ya ce wallahi su wa'anda ake wa bautar za su kafirta su ce Allah mu ba mu muka ce su yi mana ba ɓangaren wa'ancan masu magana ne za su ce kaji yadda sashinmu da sashi daɗi ne wayannan su mana kaza mu yi musu kaza ko kamar misali eh, wani yabin nan wani yaron lima wani yaron limami da na taɓa faɗa mana wanda yana babansa yana jan sallah wato abin nan tamta'u ba'adun ba'adun din kenan nake son na fito da shi baban wato shi yaron babansa yana jan sallah a masallaci irin kamsu salawati din nan ranan Allah ya karbi rayuwarsa da Allah ya karɓi rayuwarsa sai aka ce to ai shikenan tunda yana da ɗa kuma gashi ɗan magidanci ne ai shikenan sai ya zamo a gurbin babansa ya gaje shi aka zo aka naɗa shi limanci sai aka dace shi kuma ɗan shi kuma na kirki ne amma shi uban ɗan banza ne yana ta yana jan mutane sallah ashe babu alwala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un watakila wasu ku yi mamaki ko to gashi a nan arewan nan ne ba za mu faɗi alkariyar ba amma nan arewa kuma wallahi ba da nisa ba ne ƙauyukan nan na arewa limami ne hajjin ma'a yake ja banda tsafa-tsafa da yake kuma yana mungun ma'aikata luwaɗi yake na fitar hankali banda tsafa-tsafa fa har sai da ya tabo wanda ya tabo tukuna ta dalili mu ma muka sani to addu'ar da muke Allah isa ya shiryu domin an je an masa barazanar da ana kallon watakila zai shirya don jami'in tsaro ne ya je ya masa wata barazana don dace isa ya taho da shi azare ya durkusa ya rika roƙon gafara yana roƙon alfarma ya ce in dai ya sake yin wani abu ya faru to duk komai ya ga dama ya masa ya ce to shi kenan to muna roƙon Allah Allah ka sa ya shirya to shi wancan yaron an naɗa shi limanci ya taho zai ja sallah ko ya yi alwala aljanin da suke wa babansa hidima sai suka fito masa suka ce ai mu muna tare da babanka tun shekara kaza sai ya ji tsawon shekarun yayi yawa yace kullun in yi alwala in zai tafi gun sallah sa hannunsa yake a cikin wandan sai ya shafa gaban sa ya ji dadi ai alwalarsa ta ware ko kun ga akasin idan da larura ce ta sa ta kaikayi wannan ittifakan ba sabani tsakanin maluma na fiqh hawa alwalaka ba ta warware ba ai larura ce wannan amma da jin dadi ka shafi gabanka to Allah ya sauwake alwala ta warware suka ce duk abin da kake so za mu maka ya tsaya ya yi shiru ya ce gaskiya ba zan iya ba ya suka ce to ka huta da kuɗi kuwa sai ya tafi yadda ya samu al'ummarsa yake gaya masa ya ce nifa ba zan iya wannan limancin ba ku nemi wani kawai bai fi masa rufin asiri ba to akwai da yawa za ka gani wallahi kuma ba zancen cikin gari wallahi saboda shaidanu ne ba zancen cikin gari ba zancen ƙauye masu san duniya haka suke to za su zame musu abokan gaba in ji Allah ranar alkiyama za a tashi suna la'antar juna in sun kai ƙaragun Allah Allah sai ainihin sai Allah ce to ko me kuka ce cewa ubangijin mu ai ka san mu ba ji muke ba mu tunda ka halice mu sun ga muna magana kai ne ka san tasbihin da muke maka muna tsarkake ka muna kaza muna kaza wayancan sun taba jin maganar mu yanzu da Allah in kace ka taba jin maganar dutse ba sai mu ce kai ma dan iska ne dan uwansu ne shedani ba ko kace ka taba jin bishiya tana magana kuma kai ba annabi ba a yadda saboda haka idan da kai kana cikin mutanen annabi Dawud ne ma dai sai mu ce to watakila ka taba jin maganar ko don shi idan ya da bishiya da tsakon kwani da da tsuntsaye komai duk inda ya zauna yana ainihin yana yaban Allah yana tasbihi saboda Allah ya bashi murya ko me yake gurin wallahi tasbihi yake kuma kowa yana jin tasbihin kowa to kaga in kace misali ka ji bishiya tana tasbihi kaina kuma kana cikin mutanen annabi Dawud ai ba za mu ce ƙarya bane ko da ma yanzu yana mutanen annabi Dawud Allah ya sauwake to ranar kiyama za su zama abokan gaban juna kuma suna nan shedanin bokayen an san su a cikin gari shedani zai tafi dan uwansa ya je neman alfarma sai a je a ce masa sai kayi luwadi kaza ko sai kayi ainihin me sai kayi abin nan abin nan zina da yara kanana kaza ko sai kayi kaza ka samu kaza duka irin waɗannan shedanun sun hada musu ranar alkiyama wallahi za su zama abokan gaban juna sai Allah ya ce wa iza tutla alaihim wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru qala alladhina kafaru bil haqqi lamma ja'ahum hada sihrun mubin na'am Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa iza tutula alaihim su kafiran in an karanta musu ma littafin Allah ko an karanta musu ayoyinmu in ji Allah shine alkur'ani bayyanatin wadda ike zahiratu wanda ike a fili wa'anda suka kafirta sai su faɗa ga wa'anda suke masu gaskiya ne ko kuma su faɗa ga abin da ike na gaskiya ɗin shi alkur'ani ɗin lamma ja'ahum yayin da ya je mu sai su ce haza sihirun mubin wannan ba komai bane ai tsafi ne wanda yake bayyananne ko ai ba komai bane yanzu misali don Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar Isra'ila da Mi'rajin nan da Allah da idawo da Qurayshawa suka zo suke wato yana son in fito da wasu duk abin da kai musu inda ɗan wuta ne kawai ba za su yarda ba da suka zo suka yi wa annabi tambaya tam da a cikin su so sun san ko su manyan Qurayshawa suna zuwa Qudus kuma sun san irin abin da yake masallacin Qudus a wancan lokaci sai suka ce fajja kaza me yi a gurin fajja kaza me yi a gurin kaza me yi a gurin cikin ruwayar hadisi annabin rahama ya ce sai na ɗaga kaina sama haka ya ce sai ga mala'ika ya taho da ya zo sai ya zo min da samfurin masallacin gabaki ɗaya buɗe min shi a gabana sallallahu alaihi wasallam in banda annabi wa za a yi wa haka ya ce kwacokan masallacin jibril ya ɗauko min a wata ruwa aka ce a hoton masallacin ya ɗauko min ya ajiye min a gabana idan sun tambaye sun ce kaza sai mala'ika sai ya haka ya ce nan ne to shi kuma a nan su kuma ba ganin hoton suke ba shi kuma sai ya ce to abu kaza ai kaza ne da kaza da kaza da kaza sai su ga abin da suka je suka gano din nan sai su ga haka ne wasu da yawa suka yi imani amma wasu da suka ina da suka tashi kai ai muhammad ya yi zurfi wajen rufa'i da ba za mu yadda ba kuma wallahi duk abadaratul kubra aka kashe su wannan da suka kafirta din shine in an karanta musu alqur'ani sai su ce wai wannan tsafi ne a fili kawai ba komai bane sai Allah ya ce am yaqulu naftara am yaqulu naftara na'am قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا الله أكبر وأعلم بما تشركون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم الله أكبر وهو الغفور الرحيم Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa am ya ƙulu naftara ko suna cewa wai ka ƙirƙiri wannan ainihin littafi ne shi alƙur'ani to ma ka gaya musu a ƙaddare iniftaraytuhu in har na ƙirƙiri wannan littafi fardan a ƙaddare to fala tamlikuna li minallahi shay'a ai ba ku iya mallaka mun wani abu na azabar Allah ba da Allah ya yi nufi zai mun azaba in na zo da wani abu ko na ƙirƙiri wani abu kun ga can yace walau taqawwala alaina ba azal aqawil ko sai ce la'akazana min hubil yamini Allah ce da mun danke shi da dama wallahi Allah ce da mun danke shi sun malakada ana min hulwatin kuma za mu yanke masa jijiyar baya wato laka ta baya kenan yanzu da Allah ku duba ku ga wanda yake da ciwon laka ta baya da Allah yana da wani amfani baya iya komai komai sai an masa wallahi to Allah ce da mun yanke masa ya zan mai kirkira ko ya ƙara wani abu ma cikin abin da muka faɗa ya ce to ka gaya musu a ƙaddara inibtaraituhu in ma a ce na ƙirƙiri wani littafi da kaina na zo nake karanta muku ai fala ta mulku na limin Allah shi ba ku isa mallakan min wani abu daga wajen Allah ba na azaba ai la taqdiruna ala dafa'ihi anni wallahi ba za ku iya tunkuɗe min abin da Allah yayi nufin zai ainihin yi min azaba da shi ba idza azabani Allah in Allah ya nufin zai mun azabar ba ku da ikon tunkuɗewa huwa a'lamu bima tufiduna fihi Allah shine mafi sanin abin da kuka kasance kuna kutsawa cikin sa akan alqur'ani na ƙarya kuna faɗi kuna cewa kaza kuna cewa kaza to Allah shine mafi sani kuma kafa bihi shahidan baini wa bainakum kuma Allah ya isa ya zamo shaida tsakanina da ku da shi wannan littafin nasa wa huwa Allahu shine Allah ai algafuru mai yawan gafara liman taba ga wanda ya tuba arrahimu mai jin kai Allah maɗaukaki kai mana rahama, Allah ka yafe mana. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa su ƙuraishawa tun a wancan lokaci kuma ya ba da labari ga duk waɗanda suke biye bayan ƙuraishawa. Idan kana jin mai karanta littafin Allah ƙirƙirar wani abu yayi, to a kaddara ƙirƙira yayi, to kai ka je ka tsaya ka riƙi gaskiya ma. He ka tsaya ka tsaya ka ga to menene gaskiya kai ka tsaya ka riƙe gaskiya shi ka bar shi da ƙirƙirarsa. haisu lutau abina litaubatihim an abina an qaulihim zalika likai yaghfira lahum Allahu wa yarhamuhum wa la yu'ajiluhum bil iqaba ta yanda Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta musu yayi musu jin kai ba zai gaggauta musu yin azaba nan duniya ba me ya hana su tuba shine Allah madaukaki yake cewa me
الله أكبر إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير
نعم الله يجي قل ما كنت بدعا كجاية مسو ما كنت ban zamo ainihin na fari ba minar rusuli daga cikin manzanni ai lastu awwalar rusuli ni fa ba farkon manzanni bane ma'ana kamar yana cewa ka gaya musu fa suna da labarin ko su tuna suna da labarin wasu manzanni fa sun zo kafin kai ai kada sabaka kabali kasiruna minhu da yawa to fa kaifa tukazzibuna ni ya za ku karyata ni bayan kun san ba ni ne farkon manzanni ba wama adari ma yufa albi wala bikum kuma ban san me Allah zai aiwatar a gare ni da kuma ko ba fi duniya nan duniya a akhruju min baladi za a fitar da ni daga gari na ne am aqatulu ko kuma za a kashe ni kama fu'ila bil anbiya'i qabli kamar yanda aka aiwatar ga annabawa da suka zo gabanni na kun ga kaman nan yana tunowa da maganar da wancan baffa ko kawun matarsa Khadija yake gaya masa ko yake cewa wannan abin da ka gani ai namus ne saboda haka shi kuma ba kowa yake kallonsa ba duk wanda ya ganshi duk wanda ya gan shi da irin wannan siffar ba a siffa ta mutum ba to da sannu za a fitar da shi a cikin garinsu saboda abin da zai zo da shi mutanen garin su bako ne a gunsu to za a fitar da shi saboda haka wannan abin da ka gani ina tabbatar maka za a fitar da kai a cikin garinku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya yayin mamaki ya sunkui da kai ya daga kai ya ce yanzu fitar da ni za a garin maka a fitar da ni da irin yadda suke kaunata suke so na suke kaza suke kaza sai ce to bari ka gani ka fara bayyana musu sakon ai yanzu kan suna son ka tunda yanzu baka je da sakon ba ko wato lokacin da hankalinsa ya tashi kenan bayan ya ga abin da ya gani a kogon hira ko sai kuma gashi abin bayan ya zo ya bayyana ya kira su zuwa ga aiki addinin Allah sai wannan kiyayya ta taso sai kuma ake neman kashe shi har zuwa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wa'adi da ya hijira kafin ya hijira kun ga sai ya umarci sahabbai su hijira zuwa ina zuwa habasha ko mu afirka fa banda banda banda cikin garin makafa wallahi mu afirka musulunci ya fara zuwa duk kasar duniya wallahi afirka musulunci ya fara shiga in banda garin makka hatta madina a lokacin musuluncin bai je ba don lokacin ana cikin tsaka mai wuya annabin rahama ya musu umarni ce kuna ji akwai sarki adali ku tafi ku je ku zauna baya yadda a zalunci da mai addininsa da mara addininsa shi baya son rashin gaskiya to kun san wani abin mamaki shi wannan sarkin wato saboda adalcinsa fadawan fadar ne suka kashe babansa suka kuma ɗora ɗan uwansa ɗan uwansa kuma shi yake da ‘ya'ya ɗaiɗai har guda goma sha ɗaya da Allah ya jarrabe su wannan da suka ɗora ɗin sai ya mutu bayan wani lokaci shi kuma kafin ya mutu sai ya jawo wannan ɗan wadda aka kashe babansa sai ya zama yana kusa da shi sai suka ga alamar to wannan fa yanzu alamar da ike nuna mana fa in ya mutu faso yake yi a ɗorawa ne kuma yanzu wane ya san mu muka kashe babansa akwai yiwuwa zai ramuwar gayya sai suka ba shawari suka ce ka kashe shi kawai abinda muke bukata ya ce a batun in kashe shi bai yi ko kashe ubansa kuma kusa in kashe shi ya ce suka ce to ka fitar da shi ya ce to wannan kuwa aka fitar da shi suka je suka sayar da shi a matsayin bawa bayan sun sayar da shi a matsayin bawa sun dawo kuma suka samu sarkin ya mutu ha ya suka ce to yanzu me ya kamata a yi yanzu aje a duba a cikin 'ya'yansa tun da duk manya ne sai mu duba wane ne ya fi hankali sai a zo a ainihin naɗa shi a hau sarauta da aka je sai aka same su duk sun haukace suna ta shan giya sai suka ce to kun ga fa mun yi ganganci wancan mai hankalin da muke kifa shine sarkin dole suka je suka dawo da shi suka bashi kuma ainihin sarautar bayan sun sayar da shi a wani mai kuɗi suka je suka karbe shi kuma basu bashi kuɗinsa ba saboda mulki na kama karya a lokacin shi kuma bayan an naɗa sarkin ya dawo ya zo ya ce sarki na kawo ƙara mutum ne yana da bawa an sayar masa ya fitar da kuɗi ya bayar kuma ba a ba shi kuɗinsa ba kuma an karɓe bawan menene abin yi sai ce abin da ka faɗa gaskiya ne ni ne bawan saboda ko a biya kuɗinka ko kuma ga igiya ka ɗaure ni mu tafi ka je ka sayar da ni ka abin nan ka ɗauki kuɗinka da Allah ka ce wannan sarkin ba shi da adalci saboda haka da suka ji haka dandanan aka yi gidauniya aka hada kudi aka biya shi ya kama hanyarsa ya tafi saboda haka shine fa ya zauna shine kuma wanda annabi ya ce Allah ya bani labari ko ina jin labarin sarki mai adalci wanda yake baya cutar kowa shine su Ja'far suka tafi can fa suka zauna kusan shekarar su 20 a Habasha kun ga ai sun yada addini a gurin dan bayan annabi yayi hijira ya zauna a Madina kusan shekara nawa tukun sannan suka dawo daga Habasha suka wuce Madina Allah kai mana muwafaka Allah ya ce to ka gaya musu idan idan har kuna kallon sabon abu ne ni fa ba farkon manzanni bane kuma ban san me Allah zai aiwatar a kaina ba bare ku kuma in attabi'u illa ma yuha ilayya bana bin komai face abin da aka yi min wahayi wama ana illa nazirun mubin kuma ni ba kowa bane face mai gargadi ne mabayyanin gargadi a fili nake muku gargadi kar ku yi kaza yin kaza illa ne ku yi kaza yin kaza amfanin sa kaza ne wala abtadi'u min indi shay'an ban faru wani abu daga waje na ba sai Allah ya ce ka gaya musu har yanzu قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد mm.
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم Allahu akbar إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Ƙul a ra'aitun ka gaya musu aka biroli, ma za halikun, ku ba ni labari ni mai halinku ne. In kana min indin lahi, idan wannan abin da na zo da shi ya kasance daga wajen Allah ne ma'ana shi wannan alƙur'ani. Wannan jimla ce hali ya ce, wa kafartun bihi sai kuka kafirta da shi kuka ƙi yin imani. Wa shahida shahidun min bani Isra'ila, sai kuma gashi mai shaida yayi shaida daga cikin banu Isra'ila shine annabi Musa dan yazo da labarin wannan littafi da nazo da shi ko kuma masanan at-taura ne masanan injila ne to ku bani labari wa shahadatuhu hiya kaunuhu nabiyyan wa rasulan mislu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa lahu kitabun munazzilun kuma yana da littafi sauƙaƙe shine at-taura to idan ya bada shaida akan haka me za ku ce ma'ana kamar yana cewa yanzu ku karanta at-taura idan a cikinta annabi Musa ya yi muku bayanin wannan littafi da in zo da shi gaskiya ne kuma ni manzan Allah ne to me za ku ce yanayi musu wannan tambaya Allah ya ce ka musu wannan tambaya wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi misalin irin wannan abin da nazo da shi fa kullu ma fa kullu wahidin minhumma kitabun samawiy fa'amana sannan shi wadda ibada shaidar ya yi imani da abin da zan zo da shi ɗin da kuma ni da zan je da abin da na je da shi na alkur'ani ɗin sai ya yi imani tun kafin zuwa to me za ku ce wasu maluma suka ce a'a washe shi da shahidun ɗin nan shi ne ainihin wa shi ne ainihin abdullahi bin salam da Allah ya ce washe shi da shahidun min bani Isra'ila. To, me za ku ce ku bani labari abinda kuka kafirta da shi in mai shaida daga cikin banu Isra'ila ya ba da shaida, wadda kuma sun san Abdullahi bin Salam, sun san irin gaskiyarsa, sannan ya tsayo a kan littafin Allah a taura, sannan ya yi imani in annabi ya zo zai aiki da abin da ya zo da shi. Ba amana kuma ya yi imani, wasu takabartun ku kuka girman kai, ai ma'ana takabartun anil imani. to ya kake tsammani alastum zalimi na shin ba ku zama azzalimai ba in kuka yi girman kai kuka ki karɓar gaskiya to ku sani inna allaha la yahdi alqawma zalimina allah bai shiryar da mutanen da suke azzalimai ne wa qala har yanzu yake cewa me قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه mm.
وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم Allahu akbar wa'anda suka kafirta sai suke faɗi ga wa'anda suka yi imani cikin haƙƙinsu suna cewa laukana ma ja'a bihi Muhammadu da abinda annabi ya kasance ya zo da shi gaskiya ne ma'ana da alkhairi ne ai ma sabaq abin nan ma sabaquna ilaihi wayannan talakawa ne za su riga mu zuwa kansa ai da alkhairi ne mu za mu fara zuwa haka suke cewa yanzu da Allah daga cikin tambayoyin da eh, sarkin rum yawa ainihin abu safiyan da Allah za ku iya tunawa ai yayi masa tambaya yake cewa da ya ajiye me ake cewa tafinta ake cewa mai fassara magana ko nan ya ajiye mai jin yaransa nan ya ajiye mai jin larabci shi kuma wannan mai jin yaran nasa yana jin larabci sannan mai larabcin shi kuma yana masa tambaya da larabci tafinta yana ainihin fassara masa ya ce shin wadda izo muku da irin wannan sako yana da kyawun asali tambaya ta farko da faure masa kenan ya ce a mai tsarkakakken ainihin asali ne yana da kaza yana da shi da kansa ya yabe shi ya ce to shi kenan sai ce wannan da'awar da ya yi akwai wani kun taba jin ya yi irin wannan da'awar tun da kuka taso suka ce ba mu taba ji ba sai ya ce to kuma su wane ne suke binsa wannan kaɗan fa daga cikin tambayoyin na ya masa tambayi kusan guda takwas ne ya ce to kuma su waye suke binsa ya ce talakawa ne tsiraru marasa kima da daraja suke binsa sai ya ce to idan sun shiga suna fita a addinin sai ya ce a ko kusa ba sa fita ya ce to karuwa suke yi ko kuma suna raguwa ya ce wallahi karuwa suke yi wato wai wai menene abin dariya yara sun tsinci hakori yace kuma shi bai isa ya ƙarya ba idan ya yadda ya ƙarya ya san sarkin nan zai tozarta shi shi kuma a matsayinsa na sarki a tozarta su kuma a gunsu kaskanci kun ga a ƙarshe ai ya gaya masa ban gama faɗin tambayoyin ba amma a ƙarshe ya gaya masa ya ce to masu irin wannan sifar daman haka suke kuma annabi ne kuma ni dinnan da zan samu dama wallahi zan tafi madina in je in zauna in masa hidima in rika zuba masa ruwa yana alwala rubama ya wadda ladina kafaru mai Allah ya gaya mana cikin suratun lai abin nan ko? Allah ka samun dace a ƙarshe Allah yake gaya mana ya ce su suna cewa masu yamin laukana kairan masa bakona ai da alkhairi ne ba su riga mu ba wa idlam yahtadu ai alqailuna bihi din kenan domin sun ce anan masa bakona ilaihi ilal imani bihi wa idlam yahtadu bayan su basu shirya ba ma'ana masu irin wannan magana su basu shirya da fa abin da annabin yazo da shi ba fa yaquluna ma suna cewa haza ifukun qadimun ai wannan wani kira ne da dadde ma'ana ƙarya ce da aka kire ta min qurafatil akademina yana daga cikin daddan abu wanda masu kirkira suka kirkira ka qaulihim asatirul awwalina alqadima kenan to wa min qablihi har yanzu Allah ya ce ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة na'am وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين Allah ya ce wa min qablihi ai kafin wannan alqur'ani akwai littafin annabi Musa shine at-taura imaman ya zamo jagora wa rahmatan jin kai ne lil mu'minina ga mu'mine Allah ya ce wa hadhal qur'anu kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan kuma wannan ainihin mai littafi shi gaskiya ne ya kuma gaskata littattafai sannan harshe ne na larabci li yunzira allazina zalamu dan a gargadantar da waɗanda suka yi zalunci bi ishrakihim da yin shirka su wajen bautar wani Allah da suke yi wa bushira lil muhsinina kuma ya zama bushara ga masu kyautata ainihin ayyukansu wato su ne mu'minai kenan sai Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ulaika ta karshen أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها mm.
جزاء بما كانوا يعملون to kun ga ta goma shi daga Allah Allah ya ce innal ladzina qalu rabbuna Allah wannan da suka ce Allah shine ubangijinmu sun mastaqamu ala da'ati sharadin kenan sai an tsaifa akan a'a da biyayya wa Allah cikin me yake so yayi maka dadi bai maka dadi ba inda daidai ne tsaya ka aikata shi kuma kana mai jin nishadi in dai aikin Allah ne zaka yi to tsaya kai dan Allah kuma kana jin nishadi ko da a ce kai kana jin baka jin dadi ko abin yayi ma kunci a'a kai yadda 100 bisa 100 umarnin Allah ne kuma kai shi ka kaddara kuma Allah zai baka sakamako mai kyau saboda haka Allah ya ce sun mastaqamu ai ma'ana ala da'ati to wayannan fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna su ba su da tsoro cikin abin da me ba su da tsoro cikin abin da za su fuskanta ma'ana a rayuwar lahira wallahi ba su da tsoro wala hum yahzanuna abin da suka bari nan baya duniya in dai sun tsayu akan biyayyar Allah da wannan yasa kullun nakan tuna mana nake mana gargadi da ayar da Allah yake cewa inna waliyallahi allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihina wallahi in ka yarda kai mutumin kirki ne ina yadda ni mutumin kirki ne in kun yadda ku mutanen kirki ne mu tsaya mu baiwa ƴaƴanmu tarbiyya wallahi idan muka ba su tarbiyya kar mu damu ba mu da komai mun mutumin ba su ba komai kar ku damu wallahi Allah ne zai jibinci al'amarin ahalinka gabaki ɗaya matukar Allah kake bi babu zancen tsoro dan Allah ne ya ce wala kaufun alaihim sai ce wala hum yahzanuna wallahi ba za su yi bakin ciki ba Allah ya ce ulaika ashabul jannati su ne ‘yan aljanna kalidi na fiha za su tabbata cikinta jaza'an wannan sakamako ne ai ma'ana yi ji zauna za a saka musu bi makanu ya amaluna da abin da suka kasance suna aiwatarwa bi amalihim alhassan da aikinsu wadda yake mai kyau to yanzu wadda za a saka masa da aikinsa mai kyau can lahira an bashi mai kyau nan duniya an lura da bayansa ba za ta lalace ba don allah akwai tagomashi wadda ya fi wannan can ka samu rahamar allah kana cikin nishadi kana cikin kwanciyar hankali tun daga cusa ka a kabari fa za ka gane kana shiga kabari wallahi za ka gane in kai dan wuta ne in kai dan aljanna ne wasu malama suka ce tun a mutuwa ne amma mutum baya ganin tabbas sai ya shiga kabari to mumini yana shiga kabarinsa gashi a dan tsoke sai ya ga yanzu an bude shi kwadin kabarin iya ganin sa ne sannan an buɗe ƙofofin aljanna wato kamar yadda zaka kunna AC a gidanka haka an buɗe ƙofofin aljanna sanyin aljanna yana zuwa ƙabarinsa sannan ga aikinsa da i mai kyau ya zo ya zauna kusansa cikin kyakkyawar halitta ai ni ne kaza ɗinka ni ne kaza ɗinka ni ne kaza ɗinka Allah ne bisa umarninsa ya maida ni haka ya ce in zo mu zauna mu rika hira in ɗebe maka kewa da Allah ta ya zai bakin ciki Allah ka sa mun dace Allah ka sa mun dace Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah muna addu'a wannan gari namu Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah ka ƙara mana zaman lafiya ina jin wani shedanin malami yana magana wai suna suna wannan wani ne yasa wai ya masa addu'a da yasa ya masa addu'a yace wani abin da yake zan gaya maka irin wayannan addu'o'in fa ba za ba za su yi ba ka san dole sai mun fita bayan gari kun san me ya faɗa sai ya ce manyan garin gaba ɗaya sun sa an gama ɗaure garin da addu'a in kai addu'a cikin garin ba ta karo sai ka fita can da Allah ta kirki shi addu'a kasan dai da gaji ba addu'ar kirki ba ce ko? wai manyan gari sun yi addu'a an ɗaure garin ba abin eh mun yarda manyan gari sun sa an yi addu'a eh ba sharrin da zai shafe mu kuma da izinin Allah har mu kare rayuwarmu ai mun ga dahir ko? fitsararru sun zo sun bude mana wuta da bindiga kuma jama'a suka yi ca aka musu kamun kajin gidan biki kuma yanzu akwai labarinsu to wannan addu'o'in da ake yi da makamantansu da wanda ake sanyawa ana karanta alƙur'ani ana sadakoki wallahi shine muka zauna lafiya kuma Allah yake ta haɗa mu da shugabanni na kirki Allah ka ƙara musu imani Allah ka ƙara musu imani Allah muna roƙonka ya Allah wannan gari namu da jaha da ƙasar mu Allah ka ƙara mana zaman lafiya abin da zai fuskance mu na matsala wajen gudanar da wannan karatu da muke muke kiran al'umma zuwa ga ainihin littafin Allah Allah kafin faruwarsa Allah ka sani ka magance mana shi ya Allah Allah ka magance mana shi ya Allah Allah ka sanya alƙur'ani ya tasiri a cikin zukatanmu ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah ka sanya alƙur'ani ya tausasa zukatanmu ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah wannan ƙasa ta mu shugabanninta Allah ka shiryar da su Allah kai jagorancin hannayensu zuwa ga ayyuka na alkhairi na sharri Allah ubangiji ka danke hannayensu ya Allah Allah ka ji tausayin mu ya Allah wanda duk ba shi da shiriya kuma ka danka masa mulki ya Allah kai ka san me yasa ka bashi Allah ka karbe kayanka Allah ka canja mana mafi alkhairi Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa badanan sabiran wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad warham Muhammadan wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين